الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah bakin sarki ya kawo mun rana ta Juma'a sha bakwai ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kaɗan da nasara kuma kamar shida ga watan uku dubu biyu da ashirin da da ashirin da shida za mu tashi a sura ta hamsin da tara suratul hashiri sura ta da aka saukar da ita a madina bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أول الحجر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر مدنية wannan sura ana ce mata suratul hashir alhashiru ma'anar shi shine fitarwa ko kora mutum daga wani mazauni nashi a tilasta mashi fita a tilasta mashi canza ma'auni wata rana babban tabi'in nan sa'id ibn al-musayyib yake ce mashi sayyid al-mutaqaddimi ya tambayi ko ya ce wa abdullahi dan abbas cikin malaman shi kenan yana ta tambayar shi surori akarmakan la sura kaza fa me za ka ce game da suratul tauba wai game da suwa ta sauka ce game da kafirai da kuma kafa musu kusa har dai yazo yake ce mashi suratul hashiri to ita suratul hashiri akar makalla su kuma akan suwa ta sauka sai abdullahi dan abba Allah sharda su yace unzilat fi banin nadir wannan sura ta sauka a cikin kabilar banin nadir shi yasa shi abdullahi dan abbas har ma yana kiranta da suratu banin nazir sura da ke da sunan kabilar yahudawa ta banin nazir malamai sun yi sabani cewa wai mai ma ya kawo yahudawa nan yankin duk da cewa ai sun zauna misra tun lokacin annabi yusuf alaihi salam tun zuwan shi bayan yan uwan shi sun yi yunkurin kashe shi to shine sila da dalilin shigowar su kasar Misra wanda ya jagoranci ya isar da sakon Allah matsayin shi na annabi bayan ya wuce aka ta aiko annabawa daga wannan tsatso na iyalan banu Isra'il yayan annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim alaihi wassalam wannan shine dalilin zaman sa a Misra amma daga ƙarshe kuma Allah ya nemi da su koma sha kamar da ya bamu labari a suratul maida Allah ya ce ma annabi Musa ka fada masu su je su shiga al-ardul muqaddasa garin nan mai tsarki mai daraja da annabawa da yawa sun shige shi shine garin sha ko kace Syria a yanzu Yahudawa suka kalli annabi Musa suka ce mashi ba za su shiga ba inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha ma damu fiha a cikin garin akwai wasu mutane karfafa mu ba za mu shiga garin ba matukar suna ciki dai Musa ya yi halallashin da zai yi mutanen suka ce ba za su shiga ba a ƙarshe ma suka goma mashi bakan magana idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu tunda ka matsa sai an shiga kai ne ba ka karanta to ka je da kai da ubangijin naka ku shiga mu ba wanda sai samu shiga to da suka ki shiga annabi Musa ya shiga kuma aka yi nasara daga nan shi kuma sai Allah ya ce to ya rantsi ba za su shiga garin ba tunda da sai ta nuna su shiga ko to ba za su shiga ba shine aka saka su imuwa shine suka shi- shiga imuwa to kaga wannan da aka ce suna da alaka da Misra saboda abin da ya faru na zaman annabi Yusuf daga ƙarshe annabi Dawud ya kafa gwamnati tsawon shekara 40 annabi Sulaiman shi ma ya kafa gwamnati tsawon shekara 40 daga baya annabi Musa da annabi Harun suka zo su ma daga ƙarshe kuma suka fita suka bar garin wanda daga nan ne aka nemi su dawo al'abdul muqaddasa tare da shi suka ki to amma me ya kawo su Madina abin da ya kawo su Madina sun karanta littafan su na at-Taura ta gaskiyar kafin a juya ta sai suka ga Allah na cewa akwai annabin karshen zamani da za a aiko a wani yanki mai yawan dalilai suka sanya masanin su suka yi iya bincike sai suka gano ɗayan garuruwa guda biyu ne ko dai garin madina ko kuma garin khaibar kusa da madina sai suka yi shawara suka ce to abinda za a yi a raba wasu su je su zauna a madina da an dira garin a fara aure da haihuwa don mu haihu annabin ƙarshen zamani mu haɗu da shi mu taimake shi a yaƙi kafirai a yaƙi mushrikai mutanen makka kenan sannan wasu suka ce su ma a je haibar da irin haka ashe ba su buga da kyau ba garin mai yawan dabine ba madina ba ne makka ce ko sai aka haife shi a makka shi ne falon ma ja'ahun ma'ara kuka farubi da suka gano dai e shi din ne amma an shammace sai kuma suka ce ƙarya yake yi to wannan dalilin shi yasa suka zauna a garin madina to a garin madina kafin wannan sura ta sauka game da su mutanen banu nazir akwai kabilu na na yahuda guda uku a garin akwai kabilar banu nazir su wayannan yan kabila sun shahara ne da harkar noma sun kware ne a harkar noma kuma galiban suna zaune a gefe-gefen gari ne sun sun kamar madina zobe sun kusan mata zobe su suke da harkar noma suke da harkar sarrafa ƙasa a rani da damina to suna zaune a gefe-gefen madina su ne daga ƙarshe wannan sura ta sauka a kansu allah ya ba annabi umarni sallallahu alaihi wasallama da cewa ya kore su saboda sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan yawo hijira ya cin masa a garin sai ya fahimci to a to ai ya fi kusa da su in ka kwatanta da mushrikan makka da ba su da littafi sai nemi da su zauna a haɗa kai kuna da littafi daga Allah na zo da littafi daga Allah nawa ya share naku a zauna a kwanci na ku zo ku musulunta na fi kusa da ku suka yarda amma suka yi ta yaudara annabi suka yi ta yaudara shi har aka zo gabar da Allah ya ba shi izini da ya kore su to sannan akwai kabilar banu kainuka su kuma wa'annan kabilar yahudawan sun fi shahara da harkar kasuwanci da kuma kere-kere da kuma harkoki na sana'un hannu su kuma suna zaune ne a cikin abin nan dafilar madina cikin ƙwariyar madina a cikin birni suke zaune su kuma su ne yahudawan da suka fara karya alkawarin da suke da annabi daga nan barin nabi suka gani suka kwaikwayo su aka kore su ma waɗannan aka zo aka gama da su to sannan akwai yahudawan banu ƙwaraiza su kuma suna zaune ne a kudancin garin madina kama daga gefen gari da abin da ya kaɗaye bayan gari ta ɓangaren kudu su waɗannan mutanen sun haɗa kai da ƙabilar ausu da hazaranci a kan su ausu kada su musulunta su ƙoƙari su haɗa kai don a yaƙi mutumin nan tunda in sun lura ai ɗansu ma aka zo a aka so a naɗa sarkin makka a sarkin madina shine abdullahi ɗan ubayi ɗan salo aka zo aka samu akasi to in kuka bari mutumin ne ya karfi zai zama yan garin nan bakin nan fa sai sun kore yan gari to suka haɗa kai da shi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam suka karya alƙawari tare da shi su ma aka bada izinin a gama da su su ne aka share su suka zama tarihi aka kore su daga nan garin da suke a shekarar da aka yi yakin kanda domin da su aka rika hada baki da kafiran madina su kuma a matsayinsu na 'yan gari suna bayar da sirrin cikin gida tun lokacin ma ba na'ura wa'annan su ne manyan ƙabilun wa'annan mutane na yahudawa na madina ko wanda ce ka zaune madina to wannan surar ta zo ne da bayanai ta cokan kan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalance su da irin ni'imar da Allah ya yi wa annabi da musulmi wajen ganin bayan waɗannan mutane da duniya ke masa kallon ko wanda ba su san Allah ba ke masa kallon alloli shi ne ma da yake waje arba'un wa ishiruna aya wannan sura tana da ayoyi guda ashirin da hudu wa mawdu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa bayani bayanin cewa anna nasarallahi lil mu'minin taimakon Allah ga mu'minai cin nasarar da mu'minai za su samu wa tamkinuhum alal ardi da kuma tabbatuwa akan ƙasa sabitun tabbatacce ne wannan sura da take ga mana kenan kamar yadda muka wuto a baya akan kataballahu la abli banna ana wa rusuli Allah ya rubuta da shi da manzon shi su za su yi rinjaye da mu'minai kenan to wannan alƙawarin yana ne shine wannan surar ta kan take karantar da mu cewa alƙawarin da Allah ya yi na cewa addinin shi zai nasara to karka taɓa jin shakka ko daida sakan ɗaya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli walau kariha al kafirun walau kariha al mushrikun wa kafa billahi shahida kuma haka yake duk dukiyar da yahudawa ko kafirai umuman za su kashe dan yakar addini za su kashe ta a banza innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannam yushirun kafiran dai sai an kai su ta wannan sura abin da ke karantarwa cewa a ƙarshen ƙarshe musulunci zai kai labari kuma har yahudawa har nasara da suka karanta tarihi ko suka bibiyi asalin abin da aka rubuta a danaddun littafansu sun san wannan hakikar ita ce waƙiya mana ita ce abin da za ta tabbata ko babu wanda zai iya hana tabbatuwarta sai dai a ɗauki makirci kala-kala wanda kuma in ka lura za ka ga hatta a makircin da kafirai ke ƙulla wa addini za ka ga akwai wani abu da ke nuna sun yadda musuluncin ne gaskiya in ka lura da kyau za ka ga ba sa fitowa sai a yaƙi musulmi kai tsaye an san wannan kalmar ba za ta faɗi ba sai dai a ce a yaƙi ta'addanci a yaƙi fulanin daji da bandit a yaƙi 'yan boko haram in ba tsoro ba mutum an yi sunan shi da maltina ya fito ya ce a yaƙi musulmi ba za su yawa me yasa akwai tsoron musuluncin a zuciyarsu kuma ya san cewa ba mu musulman da ya rena ne ke rike da addinin ba mai gaba ɗaya ne ke rike da shi in ma an faɗa ba za a kwana lafiya ba shi yasa sai dai a yi tara da rabi a yi ta kame kame ce to shi kenan za a kawo muku agaji a fito a ce ana so a kashe musulmi mana ba za ta faɗi ba ba za ta faɗi ba to wannan wata wani abu ne na kima na alƙawarin Allah da Allah ya mutunta mu musulmi da shi to wannan sura ta iya cewa sura ce mai saka bishara da ƙarfafa gwiwa da ni'imtar da musulmi kan cewa ashe duk wannan guguwar yakar addinin da ke faruwa ashe kamar kumfa ne in ana girki akwai lokacin da zai laha mu mika kwanukan mu a zuba mana mu ci mu koshi to shine ake yi wannan ba yadda za a yi wani yunkuri ya ci nasara an yi ya fi dubu ba a yi nasara ba da miyagun kafiran da suka fi na yanzu kafirci to kaga wannan ma ba zai ci nasara ba to shine ma da Allah madaukin sarki ce bismillahir rahmanir rahim da suna da mai rahama mai jin kai sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dukkanin halittun da ke cikin sammai da halittun da ke cikin kasai suna tasbihi ga Allah madaukakin sarki dukkanin su suna tasbihi ga Allah kowane cikin su zaka ga yana subhanallah subhanallah subhanallah me yasa wannan tasbihin da suke yi tsarkakewa ce ga Allah da ikirari da cewa sun sallama shine al-khaliqul bariqul musawwir shike da waɗannan sifofin sun miƙa wuya wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wata halitta face tana tsarkake Allah da yin mashi tasbihi sai dai ku ba ku iya gane tasbihin ya abbara da ma tagliban lil akthar kenan ay nazzahu yana tsarkake Allah wa qaddasahu yana tsarkake shi daga duk wata nakasa amma la yayiku bihi ta'ala ga duk abin da bai dace ga Allah madaukakin sarki ba akwai ababen da ake siffanta Allah da su wanda ba su dace ba za ga muminai suna bibiyar karantarwar addini suna kore ma Allah waɗannan siffofin yake cewa wa fil ityani bima taglibun lil aksari a cikin zuwa da ma akwai rinjayar da mafi yawa domin mafi yawan halittun Allah ba masu hankali bane mu masu hankalin kaga ba mu da yawa ko inda in ka ɗauki lissafin duniya kwata-kwata ana cewa mutanen biliyan takwas ne da ɗan doriya wannan su ne masu hankali an ce masu hankali kowane mutum kawai ka haɗa a ciki har da marasa hankalin ma da a lissafa masu dai hankali ya yi musu na haka to kaga adadin ba yawa sabanin binciken da ake da shi na cewa sauran tsire-tsire a sauran halittu na tudu da teku da cikin ƙasa da kwari da tsuntsaye da dabbobi duk wanda ka cire mutum ka cire aljani dan masu binciken zai wuya suka da mala'iku to su ma an cire su din suka ce za ka samu adadin da ya kai tattaliyon ashirin kaga biliyan zero tara ne ko zero tara ne biliyan shi kuma tattaliyon zero ashirin da hudu kaga bayan wancan karan ka kara wata uku da wata uku da wata uku da wata uku da wata uku da wata uku da wata uku kaga lissafi ne babba to duk waɗancan kaga sun fi mu yawa to sai Allah ya ce bari a yi la'akari da su sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi tare da cewa mu ne masu hankali mu ne za a yi wa hisabi mu ne aka kallafa mana bauta muna yi wasu muna sabawa to an kallafa musu bauta suna yi kuma babu hisabi a kansu to dukkanin halittun Allah suna tsarkake me hikimar kawo wannan to da ni da kai a matsayin mu na mutane in ma mun ki tsarkake Allah kanmu muka yi wa domin dai wanda suka fi mu yawa sun tsarkake shi yace wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi wanda ya gagari kowa kuma kowa a kasan shi yake ya so ko yaki al-hakimu fi mulkihi wa sun'i me hikima a mulkin shi ko kuma al'azizu fi mulkihi alhakimu fi sun'i yana da buwaya a mulkin shi Allah mulkin shi za ga mulki ne na ji da isa wala huli kibriya yana da ji da isa fa'alun lima yuridu ne shi yasa ba za ka iya cewa ga wata formula da Allah ke bi na gudanar da mulkin shi ba ta ba ta domin idan ka waiwaya kan ka ce can garin sun ma Allah da'a sun samu dabbobinsu sun haihu to can rigar kuma da nasu suka mutu su kuma suke da masallacin juma'a sai ka ce to ba wata formula shi Allah fa'alu lima yuridu ne shine formula shi yana yin abin da ya ga dama ne kuma wala yusalu am la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ba a tambayar Allah dan ne to Allah kuma al-hakimu fi sun'i mai hikima ne cikin aikin shi ka kalle da ya tsara duniyar nan ka kalle da yake gudanar da ita ka kalle da muke rayuwa da yadda Allah ke kula da mu kai ka san hikima ta kai hikima in ka kalli yadda aka halicce ka da na kusa da kai da wani a garinku da wani a karamar hukumar ku da jihar ku sai ka ga hikimar Allah subhanahu wata'ala cikin waɗannan halittu da yi yace huwa alladhi akhrajal akarata ko wallazi akhrajal ladina kafaru to yanzu ya shiga maganar korar yahudan banu nadir sai Allah ya ce shine wanda afraja alladina kafaru ya fitar da waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi daga ahlul kitabi hum banun nazir sune yahudawan banun nazir min alyahudi cikin yahudawa lamma nakadul ahada lokacin da suka warware alƙawari bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin su sai ya auna ya ga to ai suke da littafi mutanen makka ina littafi gare su ummiyai ne wallazi ba'atha fil ummiyina rasula sai kira sai ce to su zo a zauna suka ce aiko wannan tsarin yayi kana da littafi daga Allah mu ma muna da littafi daga Allah wannan abin yayi suna tafiya suna tafiya cewa kar ku taimaki duk wanda zai yaƙe ni ni ma ba zan taimaki kowa ya yaƙe ku ba yahuda sai suna karya alƙawari sai suna karya alƙawari sai suna karya alƙawari wata rana sai suka ce mashi to akwai gayya da suka yi na ɗaukacin ƙabilunsu na yahudawa ya zo a unguwarsu a zauna a yi sulhu a sa hannu a takardar yarjejeniya amma suka ce abinda suke so don kada a yawa a wurin sa hannun daga shi sai mutum goma zai zo su ma za su ba da adadi kaɗan wakilin 'yan mutum goma sai su zauna sai a sa hannu kudanin sallallahu alaihi wasallama ya je sai suka ba shi wuri karkashin wani gini haka suka ce ya zauna sai ya zauna suka ce bari su shiga su gama gyara wurin da suka shiga sai wani shaidani yake ce masu to aiku duk wata dama da kuke nema ta kashe mutumin nan ba ku taɓa samun irin ta yau ba kuma ina ga in ta wuce maku zai wahala ku sake samun irin ta suka ce mashi kamar ya ita na kuka aje shi suka ce a tushen gini ga gini nan a daga suka ce zauna daga wajen ginin suka ce wani za ku samu ya hau ginin da katon dutse ko ya sako mashi ya kashe shi shi ke nan wuta ta mutu in an ce biya ce rakumi ɗari ne za ku bayar zuci Allah ya saka da alheri ka zo da hikima kenan suna gama wannan yanke shawara sai ka turo mala'ika sai Allah ya hada mishi sai mala'ika zai ce mishi ka da abin da suka kulla a ciki Allah ya ce ka suka tafi ma alƙawarin amfa kawai sai suka hango sun fito kawai sai suka hango har yayi nisa suka biyo shi har Rasulullah sai ya faɗa masa abin da aka ce duk jikin sa ya sanyi shine yana komawa cikin gari sai Allah ya saukar da aya dole ma su baggara su baggara to da aka zaka ga kuskuren mutanen mu sai ka ji wani ya ce ai ai yahudawan nan dole ba a lallaba su ba wani dole waɗannan ba su kai waɗannan ƙarfi ba amma bari ka yadda aka yi musu har musulmi irin su abubakar ka san ko yanzu ba irin su ko har su tsoron su suke ka san ko waɗannan gashi ne yan hizbullah da da gwafa da waye fada suke da su ko ko falastinu to Allah ya ce wallazi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitabi Allah shi ne wanda ya fitar da kafirai daga ahadul kitabi su ne yahudan banun nazir lamma nakazul ahada lokacin da suka warware alƙawari annabi kana bainahum wa bainar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka kulla tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda makadamihil madinata lokacin da ya zo madina ala suka yi alƙawari akan Allah ya kunu alaihi wala ma'ahu ba za su yaƙe shi ba kuma ba za su taimaki wani ya yaƙe shi ba ya sa hannu suka sa hannu suka kawo shaidu ya kawo shaidu suka yadda ya yadda kuma aka zauna a haka ashe munafukai ne shine falan ma gaza badara lokacin da yaje yayin yakin badar a shekara ta biyu bayan hijira wa zahara alal mushrikina kuma yayin nasara akan mushrikai kyakkyawan nasara qalu sai ga yahuda nan suna cewa huwan nabiyul ladhi na'atuhu fit tawra na'atuhu fit tawra yahuda sai ga yayin nasara a badar sai suka koma suka ce anya wannan mutumin shine annabin da aka siffanta mana shi a at-taura la yuraddu lahu raya yadda aka faɗa mana at-taura shine bai daga tutar yaki wani ya nasara akan shi baya yiwa in dai ya tunkaro gaskiya sai yayi nasara sai suka ce to mu zo mu shawara wannan mutumin shine to a kasan ba yahude in dai shawarar azzaki ce sai shekara 100 ana yi ba ga shari'ar sunan muna shan wuya ba shari'ar da za a yanke awa goma sai shekara goma ba a gama ba ba yahude kenan nasara a tsarar duniya amma kuma in suna da ra'ayin abu a rana ɗaya za a gama shi shugaban kasa zai iya aikawa da motion a yi first reading a yi second reading a yi third reading a rana ɗaya amma inda amfanin talakawa ne wala ta shekara goma ba a gama ba yanzu motion na nan wasu ma yana da sun zama mushe sun yi shuru saboda kila da amfanin talakawa ko kuma su a wurin su ba komai bane ko gwamnati za ta kashe kuɗi ko kuma in shari'ar ce ma sai ce ai maza a gama ta yanzu nan sai ka ji an gama alƙali ya zo to ayi kaza kaza kaza amma sauran ba sai ya riga biya a hankali to shari'ar shari'ar musulunci a ina ko dai da gaskiya kuma gaskiyar ta bayyana ko kuma kana da gaskiya amma ba ka da shaidu kawai ka bari yanke hukunci in an je lahira za a sake ita wannan din da aka dade da mai kadara waccan ta musuluncin da aka yi ba abin da tafi da shi ita wannan ta musuluncin ba za a sake a lahira ba amma waccan a shekarar miliyan ana yi sai an sake ta a lahira sai a kira lauya a kira waya a kira masu kara a zo a sake shari'a ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ba rastas ku kuka yi ta kare su a duniya فمن يجادل الله عنهم يوم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه يو الاهرا وزي كare mujriman nan amma yakunu alaihim wakila wa zai iya sa masa hannu a matsayin ya ba su garanto an ce ana so a kawo wani darakta sai ka je ka sa masa hannu wa zai iya amsar ita ce Allah babu can din ma jahilci ne da rashin sanin inda muka nuhu kama gashi mun zo ta nuna mun gane to suka yi ta shawara to yanzu gashi yayi badar yanzu dai to ya za a yi to bari dai watan gobe dai mu samu mu zauna har aka zo shekara ta zagayo falan ma gaza uhuda yayin da yaje yakin uhudu wa hazamal muslimuna aka musulmi suka watsi aka ce nasara a kansu irtabu sai kafirai sai huda suka fara kofanto wa azharul adawata li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minin sai suka fara bayyana kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'minai wa naqadul ahada daga nan sai suka warware alƙawari suka ce ina alƙawarin ma ba za mu taimaki kowa yaƙe ka ba ai da muna zaton kai la turaddu laka raya in ka daga tuta duk duniya wanda zai iya cinka da yaƙi amma yanzu gashi mun fahimta abin fafa lolo ne kawai sai suka shelanta ko suka karya alkawarinsu a aikace farrake ba sayyiduhum ka'ab ibn al-ashraf shugaban yahudawan banu quraiza shine ka'ab ibn al-ashraf tunda suka ga an ci annabi sallallahu alaihi wasallama a uhudu shekara ta uku bayan hijira ana gama uhudu mushrikan makka suka koma sai shugaban yahudan nan ka'ab dan ashraf sai zabo mutane 40 sai suka tafi rakiban akan abadan hawa min minal yahudi cikin yahudawa ila makkata suka tafi makka fa atau quraisha sai suka je suka samu quraishawa fa halakuhum sai suka kulle yarjejeniya wa aqaduhum sai suka yi alƙawari ala an takuna kalimatuhum wahida kan cewa kalmar su ta zama daya suka ce yanzu akwai buƙatuwar da mu da ku mu dunkule saboda yanzu wani kwai ya fashe wanda ba mu san haka yake ba ashe mutumin nan ana iya cin shi da yaƙi abin da fafa lola ne yanzu kun ga kun zo kun ci shi da yaƙi daga nesa ya kuke ga da ace mu daga cikin gida kuma mun in gizo mutanen shi mun ziga su sun mashi tawaye to shine sai suka rubuta yarjejeniya suka yi alƙawari ala an takuna kalimatuhum wahida wa kana zalika almasjidu fil masjid majlisu fil masjid wannan zaman da yahudawa suka yi da mushrikan makka a masallacin Ka'aba aka yi zama kaga wannan ma akwai damsul basirati su yanzu ba sa jin tsoron CCTV bin Allah ka je ɗakin shi inda ya ko ina tsarki in ma baka yadda zai ganka a wani wuri ba ai mala'ikun shi na wurin duk ashe sun yi shuka idan makwarwa shi dama dai Allah wa huwa ma kuma ina ma kuntum duk ma inda kuke dai yana nan to amma dai kam sun dai yi wauta suka zauna a nan wa aka zulmi saka baina astarin ka'aba suka rike alƙawari a tsakanin rigar ka'aba suna masu jaddada ƙarfin alƙawarin su sun maraja ka'abun wa ashabuhu ila madina sannan sai ka'ab dan ashra da wa'incan mutane guda 40 suka dawo madina a can an ja kunnin su shi ya ja kunnin su cewa su 40 din nan bakin su alaikum ko bakin su kanin kafar su ko inji bahaushe kar wanda ya san inda kuka je za mun je shiga gari ma za mu yi dabara amma ina kafin su dawo madina fa akbar Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya baiwa nabiyahu annabin shi labari bi ma ta'akada alaihi ka'abu abu sufyan abinda ka'ab dan ashra ya kulla alƙawari da shi da abu sufyan lokacin abu sufyan bai musulunta ba abu sufyan bai musulunta ba sai shekarar da aka yi fatahu makka shekara ta takwas bayan hijira lokacin saura shekara kusan kusan biyar ya musulunta kuma a lokacin shine senate president na kagaran madina shine babban sarki mai fada aji da ƙarfin kalma a madina shikenan suka zauna suka yarjejeniya sai Allah ya aiki ya turo mala'ika sai ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaji kaji kaji kaji abin da suka kulla fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi qatl ka'b ibn al-ashraf ana faɗa wa annabi wannan kullin da suka yi lokacin ka'ab ya dawo sai annabi wata na ya tara zaratan sahabbai sai ya ce musu ga ina ma a cikin ku in samu wanda zai min wani aiki mai lada suka ce rasulullahi menene sun zaci wani dan karamin aiki ne wa zai ɗiba man ruwa a burtsatsan bayan gari ko ba shi bane sai ce wa zai kashe man shugaban yahudan banu qurayza ai wasu da yawa dukar da kai suka yi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kamar yanzu ne ba a ce ka je ka kamo wani shugaban cikin shugabannin kasashen mujirman kasashen nan yana ga ai komai general ɗinka ai dukar da kai za ka yi za ka ce to ai na kusar kaya ne naka ce wani za ka yi ritaya zai ka ce ranka yi daɗe kana maganan nan ne ya ritaya kana cikin maganan nan ne ya ritaya don naga kana ta kallo nan wajen gani ga Allah ne ya ritaya kaga abu ne mai wahala annabi ya ce ai kawai a je a kashe mani ka'ab dan ashraf Allah ya halatta ya zubar da jinin shi a banza yanzu in wani kafiri na jini kan yake kaji ko addinin sa na kashe mutane ne to yakin da ake da isra'ila shi kuma wancan da aka kashe shi ko me sun rena mutane hankali ko mutane shugabanninmu ko an ci haram ne ko menene sai bala'in tsoronsu sai tsoronsu ai dakewa za ka yi su honorable su sani duk kauce-kaucenka sai an ce ka mutu to ina amfani kuma mutuwar da ba mai gatan da ya fi karfinta ai shi in ka lura ran honorable ko inda yake burge ni cuba yake zuwa da jamus kuma inda yake siyan magunguna ai malam ko a sama ta da yake siyo maka magani sai ka wuce kaga can ne dai hadin mala'iku ko eh hadin mala'iku to ko su suka hada in ajalin bai zo bane kawai in an sha zai amfani halakal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa wa ba'a wa man ishtara da annabi ya sanar da cewa yana so a je a kashe shugaban yahudawan banu quraiza ka'ab dan ashraf fa katalahu muhammad ibn maslama sai muhammad dan maslama ya daga hannu ya rasulullah zan dauki wannan aikin amma ina neman alfarma ina son ka ban wani izini in ka ban shi zan iya aikin hannu ya ce mashi wani izini kake so ya ce ka halattar man da yin ƙarya annabi ya ce je ka halatta maka sai ka an shi kadai ne zai halasta maka kar wani shehi da rawani ya sai halasta maka ƙarya burma ka zai yi burma ka zai yi gare ba ka rafar dala ce ga su na ƙarya ne ce wali a wurinka ne na ƙarya munan na gaske ne kaf dan ashirar ya ce ya rasulullah ka halasta man yin ƙarya ya ce to shi kenan na halasta maka je ka ya zo ya samu zaratan matasa ya ce masu wani aiki za a yi in lokacin aikin ya yi zan faɗa muku ya ce ku biyo ni suka tafi sai da suka kusa anguwar sai ya tsayar da su yake ce masu ku tsatsaya ana zan yi iya ƙoƙari na zai yi shahada kenan zan fito da shugaban daga gida zan zo da shi na in na zo da shi zan mashi wayo in sumbanci gashin shi to kawai ku datse ku sare mashi kai sai dai ya saka su a lunguna suka yi mawurin ƙawanya kawai sai ya wuce gida ya je yana zuwa ya musa ba irin ahuwan kodai irin gaisuwan nan ta jahiliya to ya yi wata sabuwar amarya a lokacin ma yana ɗakinta mr president kenan ko mu ce prime minister sai ya ce ma amaryar kin ji ko ana magana a gida bari in je ta ce karkaje ta me ya faru ta ce na ji muryar mai maganan nan akwai sharri a zuciyar shi ta ji mayya mayya ya ce ba wani abu murya ce lafiya da ta ce karkaje ce ba damuwa yana fitowa sai ga ka'ab ne ce a ka'ab ala mutumin naku ya gaza kawo wajenmu ya ce kai dai bari haka gane kenan ya ce ai wato shi muhammadin nan na lura abin nashi ba da gaske ba ne kai baka ga yadda aka yi fata-fata da mu a azab a abin nan ba a uhud ba ni kai na faɗi na sha to yanzu zuwa nai mu yi yarjejeniya da ku amma fa ka san bai sani ba yace kai jiya na dawo daga makka kai in dan kyankyasa maka suna cikin magana sai ce ranka ya dade kai man izini in sumbanci gashin kanka wani irin kanshi kake yi sai ta kasan daga ɗakin amarya nake sai ya duka ya sumbanci gashin sai ta to ko mu dan taka mana zuwa can tunda ya ji magana in ya kama irin wannan dan maslama ai malam ba Muhammad ibn ai ba karamin kamo ya bani sa annabi ba kamar ka ce an kashe jami'a ce sakatare ya koma ta jami'a duk da fayil fayil din duk tare da sirrin na wajen shi shi ne ya fara takowa suna tafiya yake cewa ai kaza ai kaza to yanzu za mu je suka tsara yadda za su suna tafiya da sun dan fara tafiya ɗaya biyu uku hudu biyar sai ce kai mai izinin ƙara sumbanta har sai da suka zo daidai inda ya aje matasan nan sai ƙara ta a ɗan man izini in ƙara sumbantan gashin nan sai ya ɗan ƙara duka sai ya danna kan shi sai ya tsora sai suka aza mai takobi a sai suka ɗauke wurin sai ya ɗauki kanye wajen annabi ya ce ya gama to wannan ko ba mu san yan biyan ne ba ko ba mu san da ya samu training ba amma dai daga Allah ne akwai ilhama kashe irin mutumin nan Allah sai dai kasa da kasa amma kudu mutum daya cikin dabara amma fa ya ce a halatta mai ƙarya kaga da ya dan shimfida ƙaryar ya ce sun baka da annabi kuma ƙarya ne ba su bata ba ya ce mutumin na ya fahimci akwai walawala kuma ƙarya ne ya san ba walawala sama da yake mai abin da ya halatta mashi kaji inda aka yi ƙarya aka samu lada ya shimfiɗa ƙarya malam mutumin nan amma kuma aka biya shi Allah ma ya biya shi to daga nan aka gama aka rufe babin wannan mutumin ya zama tarihi to daga nan sai aka ce to su ma ƴan kabilar shi dole su baggara to yanzu an kashe kwamanda in chief ba su da sauran wani tasiri to ya je ya kashe shi ya dawo ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنبر الى بني نذير sannan annabi sallallahu alaihi wa abil masir ila bani nadir bayan an kashe ka'ab ibn al-ashra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai yace kowa ya shirya ya tafi wajen cikin anguwar banu nadir a cikin shirin yaki wa kanu bi qaryatin yuqalu laha zahara suna wani gari ko wata 'yar anguwa a madina da ake ce mata anguwar zahara fa adanu bil harbi wal qitali sai suka shelanta yaki da kisa wa dakkal munafiquna sai munafikai suka kulla da tisa abdullahi ibnu ubay ibnu salul ilaihim wa qabuhu ilaihim sai munafukai suka kulla makirci ta hanyar haɗewa da Abdullahi dan Ubay dan Salul ko karkashin jagorancin shi inda suka tafi wajen bayan annabi ya shelanta cewa to kowa ya shirya ya tafi cikin kabilar Banu Nadir a yi masa kawanya gani nan zuwa munafukai na wurin lokacin da annabi ya bada izini yana shiga gida sai su munafukai suka kebe nan da na Abdullahi dan Ubay dan Salul ce mazan mazan wani ko kai ma zo kai ma zo ya kira ya nashi ya nashi kawai sai maza ya zarare ya zagaya sai riga kowa zuwa unguwar zahara wajen yan banin nadir ya ce ina cewa gabanin kuwa kuka naɗa yanzu aka ce suwa ne ce ku zo ya ce masu wallahi duk matsin lambar da mutumin nan zai karko fita dubbula ne mu muke tare da shi mun san kukan ciki mun san na gwaiwa komai mun sani duk yadda ya matsa barazana ce kakku fita ba abin da zai faru ya ce idan ta kama ku yi mu za mu taimaka muku da labaran sirri tana kuma za mu taimaka muku da tsare-tsaren da ya yi da plan ɗin shi sai da za mu taimaka muku wajen rubuta haga munafiki bai yi ba kenan ya je ya gaya musu ya ce Allah ya faru kada su fita min alhisini daga wannan abin nan taguwar abin nan ganuwar tasu ya ce fa in qatalukum in har ya matsa sai ya yake ku fa nahnu ma'akum kuma mu muna nan tare da ku wala nukhlifukum ba za mu saba wala nukhallifukum ba za mu tafi mu bakku ba ko wala nukhdilakum ba za mu saba ba za mu kunyata ku ba wala nansurannakum kuma wallahi za mu taimake ku wala in ukhrijtum kuma babu ruku ya yahuda banu annadir in har yayi nasara da korar ku a gari la nafaru janna ma'akum wallahi mu ma sai mun fita tare da ku za mu ce muna tare da ku don haka mu bar garin thumma innahum ajma'u alal gadari bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan suka shirya yaudara ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya faruja fi salatatin min ashabihi ya fito tare da mutane uku cikin sahabban shi wa ya faruju ilaihim salatatun min gilmani banin nadir sannan za su fito da matasa guda uku cikin kabilar yahudan banin nadir wa azamu an ya faruju wa ma'ahumul khanajir suka ce za su fito amma a burinsu za su fito ne da hanjara nan ce hanjara shine irin makami ne mai kunnuwa irin wanda aka kashe sayin na umar wanda ya aka soki mutum da shi to ko dai a bubbuga shi ya fita ta gaba masifa ta ƙara yawa rauni ya ƙara faɗi ko kuma a haƙura a farke duk fatar da jijiyar da ya riƙe in ana so a fita da shi kuma galiban ana sa mashi guba kalla ma a cika wa mutum face sai ya bar duniya suna da guba tun a wancan lokaci har ta sati daya akwai akwai ta wata akwai ta shekara akwai ta shekara biyar ma in ka sa mutum gubar zai shekara biyar a hankali hankali tana cin shi har ya mutu to sai suka ce a shirya wannan dabara sai a fito da makamai waɗanda a ƙarshe za a caka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man suka ce sai su liyaftiku bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa man kharaja ma'ahu sai su faffarke annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ya fito tare da shi fa kashafat imra'atu imra'atu muslima minhum amrahum sai wata mace musulma da take rayuwa a cikin su wajen ko da shi Allah na irin hikimar shi anguwa ce ta yahudawa amma akwai wata mace musulma da ke zaune a anguwar ta ta ta saba da su duk maganar da suke ta yahudanci ta iya yaran sosai to a kan kunninta suka yi wannan mitin din ban san tana ji ba ba wai ban san tana jin su ba sun ganta amma ba su tsammanin tana jin yaran ba suka gama tsarawarsu suka gama shiryawarsu wannan matar ta tona al'amarinsu bi irsali akhiha ta hanyar aiko da wani dan uwanta rajulin min al-ansari muslim wani mutum musulmi cikin ansar da annahum yuriduna al-gadara bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa mutanen nan sun shirya yaudara ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa adraka ar-rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai wannan mutumin yayi maza ya hadu da annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ya karasu wurin wasarahu bi qabrihim qabla an yasila ilaihim sai ya faɗa mashi abin da aka kulla shine faraja sai manzon Allah sallallahu alaihi faraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma falamma kana min al-gadi yayin da gari ya waye gada gada alaihim bil kata'ib sai kai masa harin yaki da rundunoni an ce kata'ib jam'i ne na katiba tawaga tawaga tawaga tawaga ta mayaka ta ce katibatun wa katibatun ukura wa katibatun ukura sai ce wane ga mutum ɗari nan ka jagorance su a matsayin katiba ta farko kai ma ga wasu ɗari ka jagorance su mu tafi banun nadir yau din nan sai sun bar gari yana zuwa kawai fa hasarahu sai ya kewaye garin ai kaga wayancan mutane munafukai su Abdullahi dan Ubay dan sun ba su ma sun faɗa musu ko sun maza sun tanadi dan abincin da za su ci sun samu ganuwar kofofin ganuwar duk sai suka kukkulle su sai annabi ya tsare su ya kewaye garin ihda wa 20 laila sai da ya kwana 21 fa kadafa Allah ta'ala fi qulubihim ar-ru'ba a cikar kwana 21 sai Allah ya saka tsoro a zukatan kafira zamu zo nan gaba duk inda kafirai suke matsorata ne la yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassanatin aw bi wara'i judur la yukatilunakum jami'a ba za su taba haduwa su yaƙe ku ba illa fi quram muhassana sai dai su maku yaƙin sarika loke ko ku yi maku yaƙin sama ko kuma su yi maku yaƙin drone irin jiragen nan marasa matuki in ba tsoro ba a fito a yi mubaraza a rike takobi da mashi da kwari da baka a fafata wanda ya iya taɗiye da kokowa da sunguma ya yi nasara ba za su yadda ba Allah ce ba'suhum bainahum shadid kai kana ga tasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta kana ganin su a hade Allah ce duk a watsa suke gabar da ke tsakanin su babbace to annabi ya tsare su har kwanaki 21 sai ya aika masu da wa'annan rundunoni sai tsoro ya shiga zuciyarsu wa aisu min nasril munafiqina suka yanke kauna da cewa munafikai za su taimake su lahu fa qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama as-sulhu yau munafikai sun zuga su cewa in har ya tsare ku za mu taimake ku in har ya kore ku za mu fita tare da ku daga ƙarshe bayan kwana 21 sun ta'aike sun ta'aike sun ta'aike sun ji shiru sai suka sai tsoro ya kama su sai suka aiko wa annabi da wakilai cewa ya rasulullah nuridu as-sulha muna so mai sulhu tare da kai ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kiyarda da wannan sulhun fa aba alaihim illa an yakhruju min al-madinati alama ya'muruhum bihi ya ce shi bai dada in sulhu ba abu ɗaya za su ya kyale su bai kashe su ba shi ne su bar garin madina gaba ɗaya ba ƙabilu zalika sai suka yadda da haka fa salahahum alal jila shi ne suka yarjejeniya akan barin gari suka sa hannu ya sa hannu cewa to na ba ku kwana kaza ku bar garin nan wa ala anna lahum ma aqallatil ibl min amwalihim kuma ya ba su suka yarjejeniya cewa suna da damar su ɗauki iya kayan da raƙumi ɗaya zai ɗauka a matsayin mutum na magidanci mata biyu ɗaya barkatai to iya kayan raƙumi kawai ɗaya zai ɗauka ko da ya mallaki kayan da za su yi raƙumi dubu raƙumi ɗaya zai ɗauka sannan za ka bar gidajen ba za a kona su ba ba za a rushe su ba sun zama ganima na musulmi sannan bishiyoyin da suka daddasa a cikin gida da wajen gida da gonakinsu da fadamunsu dukkaninsu za a basu a tsaye a matsayin sulhuna a matsayin ganima ta ta mumine ya ce illan halaka shi ne wahiyar sila sai dai makami shi makami ma ba za a hada da shi cikin abin da za a fita da shi ba za su bashi wa'ala ayyakalu lahum diyarahu kuma annabi yace da sharadin kuma za ku bar mana gidajen ku fita kawai ku bar gidajen kar ku taba komai kar ku kona sannan wa iqarahu su bar kuma fegunan su da wa'inda ba a gina ba wasairal amwali da sauran dukiya kullu ahli baitin lahum imlu ba'ir dukkanin mutanen gida suna da kayan raƙumi ma sha'u iya abinda suka zo min mata'ihim daga iya abinda suke so su dauka na kayan amfanin yau da kullum walin nabi sallallahu alaihi wa sallama ma baqiya da sharadin da yarjejeniyar annabi na da sauran shi kuma zai raba wa musulmi fa fa'alu zalika suka yadda da haka suka karba duk kuma yahudan da ake wani ke cewa yana jin tsoro ga yadda aka yi masa a farko kuma tarihi ta mai ta kai shi kuma su ma sun san haka shikenan sai suka aikata haka wa kharaju suka fita min al-madinati daga madina ila sham zuwa sham wa ila azru'atin wa ariha suka fita zuwa yan wasu zira'ai wasu ‘yan wurare don kusa-kusa shine wanda suka koma a kaibar wasu suka zauna a kaibar wasu kuma suka yi wa yankin ariha wasu yankuna ne na yankin sham suka yi wa sham tsinke illa a haɗu bai tai ne sai mutanen gida biyu min abil haƙiƙ daga ƙabilar ko ‘yan gidan abil haƙiƙ da kuma alu uyai ibnu ahadab da kuma ‘yan gidan uyayyu ɗan ahakam wanda shi ne a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri ɗiyar shi kuma yana cikin sanatocin yahudan banu nazir shi ne annabi ya auri ɗiyar shi safiya bintu huyai ibnu ahakam shi ne har wata na zainab ta yi mata habaici irin nasa na kishiyoyi ta ce mata wannan ba yahudiyar lokacin za su je yankin umara da annabi sallallahu alaihi wasallama ko aikin hadisi annabi ya ce rakumin safiya ya samu matsala baya iya tafiya kuma ga zainab bintu jahsh tana da rakuma guda biyu ta hau daya ɗaya na tafiya a banza sai annabi ya zo ce zainab ɗaya rakumin nan da baki akai ke ba yara su kai wa safiya annabi ta kalla ta ce wannan ba yahudiyar zan ba rakumi na komi annabi ƙara ce mata ba ko ta bayar ko kar ta bayar ta san dai akwai magana a hakan kuma ta dauka ta aika da shi tun a zulqa'ada bai ƙara mata magana ba zulhijja bai ƙara mata magana ba muharram gaba daya ko ta gaishe shi bai ansawa da da safe za ta ce kai fa ba ta assalamu alaikum da ya za ta ji kamar an sallamar in ta yi sa'a ta yi sallama tare da wasu za a amsa ta ji amma ba da ita ka amsa ba har ta kira yaranta ta ce su fara mata fakin din kayanta ta bar gidan nan ta sharko ta bakin ta yayin ko bala'i to shine a cikin watan safar sai ya kira ta ya ce karki ƙara karki ƙara ya taka mata burki ya mata fada ta tuba sannan ya ce to shi kenan a ci gaba daga nan ba ta kara ba ba ta kara ba to bai hudu ya musulunta bayan ba wuce ne kasan ba wuce ne dan wulakanci ko yanzu ne haka ya ce na ganka da wani kaman kabila so fa yake ciyar ne ba so yake ciyar ne shi ba wuce gani yake duk ba wuce ina ana akwai yan jesus ba a hausawa akwai yan allah uku suna nan yanzu kai wani ba ma guje in ya taso wata hausar ba dole ka sallama ba kuma allah uku yake cewa an riga mai baptisma wai sun gama da shi to sai yan gidan uyai dan ahadab fa innahum lahiqu su su su waɗannan sun haɗu bibin nan sun sun tare ko sun tafi Khaibar garin Khaibar wallahi ka sa'ifatun bil Khaibar wasu suka wasu jama'u wasu wasu Yahudawan da wasu kabilun dama suna tanne Yahudawa to sai kuma ga wata sa'ifa wata tawaga ta zo daga khaibar din shine Allah madauka zalika qauluhu ta'ala wannan shine fadin Allah madaukin sarki huwa allazi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitabi shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirta daga cikin ahli alkitabi min diyarihim daga gidajensu masakinihim bil madina wuraren zaman su a madina li awwal al ashri a lokacin kora ta farko ma'ana barin gari na farko li awwal al ashir a tarewa barin gari na farko shine zuwa sham wa akhiruhu kuma shine na ƙarshe an ajlahum umar wa akhiruhum an ajlahum umar na farko shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya kora su suka tafi sham ko suka tare a khaibar korawa ta ƙarshe wanda daga nan a madina babu sauran yahudawa shine wanda aka yi lokacin khalifancin sayyidina umar ya kora ƴan raguwar zuwa khaibar Allah ya ce ma zanantum ayyuhal mu'minuna ayyakhruju wallahi ku kanku muminai ba ku yi zaton yahudawa za su iya barin garin madina ba ba ku yi zato ba lima kanat bikum min za'afin saboda raunin da kuke da shi kun san ba sa jin tsoron ku walahum min alquwwati kuma da irin abin da suke da shi na tsananin karfi li kasaratihim saboda yawan su wa shiddati ba'sihim da kwarewar su a yaki wa qurbi bani na quraiza minhum da kuma kusancin da Yahudawan Banu Quraiza suke da shi a kusa da su wa ahli Khaibar da alakar su da Yahudawan Khaibar gairu ba'idina anhum wadanda ba su da nisa daga wajen su wa kulluhum ahlu millatin wahida dukkanin su aqidar su daya duka Yahudawa ne ku kuma ku kadai ne musulmi ga ku yan tsiraru a Madina kina Allah ya ce wallahi ko ku ba ku yi zaton za ku iya korar su ba ko za su fita ba to sannan kuma bayan duka wa'annan kabilun yahudawa wal munafiquna min ansarihim ga yahuda ga munafikai na taimaka musu kuma su kansu yahudawan wa zannu sun yi zatan annahum mani'atuhum husuluhum wallahi ganuwoyin su za su ba su kariya fa'ilun bihim za su iya masu aiki na wajen ganin cewa min Allah sun ba su kariya min azabillah daga azabar Allah fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai al'amarin Allah da azabar shi ya zo ta inda ba su zata ba lam ya fatur bi balihim min jihatil mu'mini ya zo musu ta bangaren mu'minai waɗanda suka rena wa qadafa fi qulubihim ru'ba Allah ya wurga tsoro a zakatansu bi sukuni al-aini wa quri'a bi dhammiha ar-ru'bu ko ar-ru'bu duka akwai shi Allah ya wurga tsoro a zuciyarsu bi qatl sayyidihim saboda kashe shugabansu da aka yi ka'ab dan ashraf bi naqdihi al-ahada saboda karya alƙawari da yayi wa shiddati ghaizihi alal mu'minin da tsananin nuna rashin imani da rashin tausayi akan mu'minai haka yake musu in ya kama su kisan da yake musu na wulakanci ne shi yasa tashin farko annabi ya ce to in ana so a jefa tsoro a zukatan yahudawa na a gama da shugaba fara ɗaya kuma wancan matashin sahabi ya zartar da wannan aiki wa kana sha'iran shi ka'ab dan ashraf din nan mawaki ne ya haju rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimina bi shi'rihi yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zambo kuma yana yi wa musulmi ma zambo فخافوا رسول الله خوفا شديدا فشروا sai suka ji tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya tsoro kuma tsoro mai tsanani sai suka fara tattala fashara'u yukhribuna buyutahum garjeje ne da aka yi da su lokacin da suka yadda za su fita cewa to ku fita ku bar gidajen ku salimin ganimi kar ku dauki komai sai abin da raƙumi zai dauka amma sai suka fara rushe gidajen su da kansu sai annabi ya zo ya ce wa mu'minai ku kyale su dan haka mu'minai ma sai suna taimaka musu saboda suna rushen suna fadar hin an kore mu ne wai dan a samu gidaje wallahi sai na lalata nawa sai zo sai ya samu wata diga sai ya samu saitin falo sai ya mangare sai wani je ya samu saitin ɗakin matar sai ya mangare in kai kana ga gidan ake so to sai suka fara rushe gidan wa aidil mu'minina da kuma hannun mu'minai sai suka fara ta kai wai ba ma gidan ashe suke so ba kaga ina rushewa kuma yana taimaka man in ya gama ya ce bai hude na kake so kuma ina kai na za mu faro an gama da gabas to yaya bangaren yamma ne wajen kitchen ne ko wajen store duk inda kake so nan zamu rushe wa aidil mu'mini da hannun mu'mini shine Allah ya ce fa'tabiru to ku dauki izna ya ku mu'minai malaike ce min kharijaha lin nikayati alaihim yahu musulmi suka rika rushe gidan ta baya domin kuntata musu wa tawsi'i majalil qitali liyadkhuluha kuma daga cikin hikimar domin su samar da kafafen da in ma wani ya makale ya ki fita za su shigo su fitar da shi Allah ce fa tabiru ya ulil absar ya ma'abuta hankula ku yi nazari fattaizu bi halihim ku lura da halin yahuda wannan wala tabduru kada ku yi yaudara wala ta'tamidu ala ghairillahi kada ku dogara da wani Allah duk abinda za a yi ka dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu in dai ka dogara ga Allah Allah zai isar maka kuma ka jaraba haka gani fashe da ma fashe ma da Allah kuka kawai kalla wani bashi ne ake bina kuma Allah sun ce gobe za a wuce da ni daure ni zai zan wulakanta ya Allah Allah banda kowa sai kai ya Allah ita kuka kwana sallah ita karatu to ka kyala Allah karka ce to ni yanzu ma ina ta roƙon Allah wannan kes din fa babban kes ne ya za a yi ma ya mutu a to haka da magana dai ka miƙa wuya kawai kai kana ga akwai wani ai ba wani babban kes akan Allah ba wani babban babban kes shi Allah ka kyale shi karka ce ya zai yi ba ruwanka zai iya buɗa maka ya ka baka kuɗi ka biya zai iya ya hana a saurari shari'a sai ce babban jojin da zai saurari shari'a yana emergency an sa mashi oxygen kuma a doka shi kadai zai iya jagoranta shari'ar da aka an daga sauraren shari'ar zuwa ya samu sauki Allah ya ga dama sai ce ya zo ya sai ce chief joji ya je Allah na san ganin shi a gadan asibiti Allah zai kira shi dole ya je ba wani sakin layi da zai nuna mashi eh ba wani ya ce to alƙalin na ya rasu yanzu za a jira gwamnati ta nada chief joji sai a ci gaba da sauraren kes din sadda za a dawo sai a kawo wani sabon alkali sai ce duk wata shari'a mai rigingimu shi ya ja layi ya yi watsi da ita sabbi zai fara allan kenan ya gama kuma ta wuce kenan amma ba in kana da gaskiya karka je ka ce allah motar su na sata allah za su kama ni allah ban da kowa sai kai a ka kai kuka gidan mutuwa kenan zai nuna ka kuwa yadda zai nuna yahuda kila windon ka ya rika ta yana saitin window yana saitin window dbo ya shigo da harshe ya gaba da mutum amma inda ka san kana da gaskiya wala fashe ma da allah kuka ta allah wala banda kowa sai kai allah in ka bari suka tafi da ni wallahi shi ke nan an gama da ni allah ce ka yadda da cewa ba ka da kowa sai allah wanda itibaru ma'akudun min al'ibari min al'uburi abinda ake ce ma itibar an ciro shi ne daga tsallakawa wal mujawazatu min shay'in ila akhar da wuce wani abu zuwa wajen wani abu wale hada summiyatu li'ibaratu ibara saboda haka ne aka kira daukar izna a matsayin ibara li'annaha tanqulu abinna tantakilu min al'aini ila al-qad saboda kwalla suna cirata ko amma sunan amma hawaye sunan ibar ne saboda suna tasowa daga kwayar ido har su gangaro su gangaro su gangaro ilal haddi wa yusamma ilmu ta'biri ana kiran ilimin fassara mafarki da ilmu ta'biri lianna sahibahu domin mai wannan mafarkin yantaqilu min at-takhayyuli ila al-ma'quli yana cirata daga abinda kamar ba zai yiwu ba abu wanda yake ba tabbatacce ba ila al-ma'quli zuwa ga abinda a hankalta zai yiwu wal alfabu ibaratun lafuzza da yana iya daukar ma'anoni mabambanta li'annaha ma'ana lafuzza da wa'azuzzukan da ake su ma za su iya zama ibaratun ababen daukar izna da Allah ce fa atabiru li'annaha domin tanqulul ma'ani suna daukar ma'anoni min lisanil qa'ili daga harshen mai magana ila akalil mustami'i zuwa kunnin mai saurare wa yuqalu ana cewa as-sa'idu man i'tabara bi ghairihi mai hankali shine wanda ya dauki izna da wani shi shine suke tan kana so ka gane yadda goben wani za ta zama yadda goben ka za ta zama ka kalli goben wani ya ta zama in kana so ka ga yadda bayan ka za ta zama ka kalla bayan wani ya ya zama bayan ka to irin wannan shine i'tibari shine man i'tabara bi ghairihi li'annahu yanqulu bi wasitati aqlihi min hali dhalika la ghayr saboda yana ciratar ilmomi da darussa daga wancan mutumin zuwa ga kanshi ila halin nafsihi zuwa ga halin kanshi wa man lam ya'tabir bi ghairihi i'tabara bihi ghairu wanda bai dauki darasi da wani shi ba to in ya mutu wasu za su dauki darasi da shi kace karka yadda kai mutuwa irin ta wani mana in bai dauki darasi game da mutuwar wani ba dan kada yayi irin ta wasu za su dauki darasi da cewa kada su yi mutuwa irin taka to daga ka'ida ne ko dai an ta'tabir aw yu'tabara bik ko kuma dauki fansa dauki darasi da kai to saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah sai mu gobe sai mu tashi aya ta uku walau da an kataba Allahu alaihim aljala game da kora waɗannan mutane da aka yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah